الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujish na ilmul qira'atil mutawatira wa shadza bil ulumil lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wannan shine majalisin mu ko zamanmu ko darasinmu na tamanin muna cikin suratu al'isra za mu tashi a aya wato ta ashirin da uku kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayat da za mu tashi akanta ita ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ko ba karan bane ubangijinka ya hukumta ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'budu ba abota mu kowa illa iyahu sai shi kadai Allah subhanahu wata'ala to la ta'budu nafyun illa iyahu isbatun dama wato kalmar shahada murakkabatun min nafyin wa isbat asalin ƙada alaran ba ƙada ya ne domin ƙada ya ƙadi ne ƙada ya ƙadi ne an kamar da ya'unta kuma wato alif rabbuka na al'idafa da tashirif da Allah shi ne ubangijin komai amma an danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda nuna darajtawa da girmamawa wabil walidaini iyaye ihsana a kyautata musu walidaini nan taglibi ne bai ce wabil walidi wal walidati ba ba wai ana nufin namiji biyu suna aihuwa babu shi wannan ko mace biyu su aihu an gane ko sannan malaman usulul fiqh sun kace tarkul istifsal fi hikayati al-hal yunazzalu manzilat al-umum fi al-maqal wa bil walidaini bai ce musulmai ne ba bai ce kafirai ne ba sai ce bil walidaini an gane ko yana nuna iyaye ana kyautata musu koda ba musulmai ba ne amma abin da yake sun fi hudu da shari'a muji ko? ya kamata a gane wannan kira ahsinu bil walidaini ihsanan kamar da su malamai sun ka kaddara tunda an samu ihsanan kina sai a kaddara ahsinu duk da yake wasu malaman luga ba su yarda da wannan ba ko in ce wasu malaman tafsiri to kaga cikin Luqman ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma duk da kace wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa yace to imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma anan muna da qira'o'i daban-daban qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta imma yablughanni al-rama' imma yablughani to nan sai da manto yablugha na alifu tasniya ce mun gane ko alifu tasniya tunda mutum bi ne idan sun ka kai matukar girma kenan yablughani sannan kuma an kai manunun wato shadda idan sai da manto fi'ilin fa'ilin shi shine alifu tasniya kamar yadda kake cewa qara a ka gane ko kaga mutum biyu ne ya ƙara'ani ya ƙara'ani mutum biyu kenan to ita ko nunu nunu taukidi ta wadda ta zo baya mun gane ko an gane yablugha ni nunu taukidi ta sai an kai mata kasra saboda an yi mata tashbihi da alifin musanna ya kamata a yi mata fatha mun gane ko kenan yablugha shine fa'il an nunu nunu taukidi ahaduhuma sai da manto badali da nami na alifu tasniya tunda alifu tasniya ta gabata to ahaduhuma badali na alif ta musanna badalul ba'd min al-kull domin yablughani mutum biyu ahaduhuma kuma ɗaya daga cikin su ake nufi kenan sai da manto badali na na sashi kenan yawwa aw kilahuma sai da manto mi badallu kulli min al-kulli domin alifin tasliya mutum biyu kila kuma kuma mutum biyu to kaje da ake taujihin wata qira'a ta su Imam al-Kisa'i da Hamza da Khalaf sauran qura sun karanta imma yablughanna kina sai mun tunan yablughu fi'li mudari'i ne mabniun ala al-fath li-ittisalihi bi nun at-tawkid mubasharatan sannan wa ahaduhuma shine fa'il أو كلاهما معطوف عليه كلا سيد من تونا إما يبلغن يبلغن أحدهما أحدهما شيني فاعل أو كلاهما معطوف عليه an gane ko an yi masu kilahuma raf'a da alif domin ana mishi mu'amalatu mu'amalatul musanna ko kilaihi ma fi halatul jarri wan nasbi kilahuma fi halatul raf'i to kenan almuhimmu in ɗaya daga cikin su iyaye ko kilahuma ko duka guda biyu ya kai matukar girma to fala ta kullahuma uffin Allah ya ci kakkace musu uffin an gane ko da hausa sai mu ce kakkace musu kash ko tir ko car ko ayya eh kasan dan duniya Allah kai mu tsari yawwa imam nafi' al-madani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadani yani da hafs sun karanta uffin mun gane ko sannan imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu ibnu kasir al-makki da imamu yaqub an gane ko sun karanta fala taqul lahumu ufa an gane ko ufa ufa kawai zaka ci wajen tsayawa ana gane bambanci uf din sai kai ta shiri kace fala ta kullahuma uf amma wajen qira'a sai kace fala ta kullahuma uf uf saboda ufa ne ban sani ko mun fahimta ba eh sauran qurra kuma sun karanta fala ta kullahuma ufi ufi ufi in wucewa da aido ana iban mutasu fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma ko fala ta kullahuma ufa wala tanharhuma ko fala ta kullahuma ufi wala tanharhuma an gane ba yawwa to da nasu ne qira'at almi almutawatira ana amma amma in ka diba cikin abdurrul masul yace ina ganin ya kawo aujuh na karanta wagga kalima a larabci da qira'at kin nan wajen huska ko 36 ko 42 ƙira'a daban-daban shaza da mutawatira uku nan dai su an mutawatira ku to sauran da ya kawo kadiba sun kai 36 in ba manci ba ko 42 Allah ce to wala tanharhuma kakka musu tsawa shine tanharhuma fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar da babbana ba haƙar ba ba walatan haruhu ba kakka yanke su ba shi na ba kakka musu tsawa wa kullahu ma kaulan karima Allah ya ce ka gaya musu magana magana ta mutumci ta girmamawa wa khfid lahum janaha dhulli min rahma ka sassauke musu janah fikafikai adh-dhulli nas wato kankan da kai min rahmati zan saboda tausayin da kake musu wa qur rabbirhamhuma ba a cewa qul rabbirhamhuma idgham bi ghairi gunna qur rabbirhamhuma an gane ko idgamun lamu sirra shine ba wancan idgami na nusa kira ba wa qur rabbir hamhuma ka ce Allah kai musu jin kai ka ji kansu ka ji tausayin su kamar bayani sagira kamar da sun ka ji tausayi na to ina dan karami ana abin da zamu dan kara alaramma me yasa Allah ya ce in dakal kibara idan iyayenka sun ka kama girma saboda dottijo in ya girma rikicewa shi kare sai ya ce mata ya ka kawo kaza in ka kawo ce wacce ka kawo shi ko ce ka kawo abu kaza sai ka kawo sai ce mata kai ya hasa bai da bukata kai to shi yasa Allah ce inda kalci bara shi yasa tura suka yi ta gudu tsohi sai a ce suna wai da kasa baya a kai su mai zon da retract eh to sannan Allah ce falata kullahu ma uffin nan wajen falata kullahu ma uffin Allah ramma akwai abin da ake kira mafhumul muwafaqa al'ala idan an kace kaka ce musu tar to ya halatta ka bugi iyayenka tunda ma bai dace ka ce musu tar ba ai shi wancan mun babu aula shi na imamul shafi'i yake kira al-qiyasu fi ma'anar asali shi bai kira shi mafhum ba wala tanharuhuma gakkai musu tsawa da haƙar ba da haɓar ba da haƙar ba tsagari wala tanharuhuma gakkai musu tsawa to nan ba sai kai aiki da mafhumul muwafaqa al'ala inda misali za a ce wala tanharuhuma gakkai yanka su yo ai in an hana yin su tsawa balantana ne balantana yanka su amma babu kira a walatan har huwar haƙar mewa ta uku ka wani ta wuce o an ce ka zo an ce ka za ka san mutane sun iya tsaya shi wani abin da ɗaya shi ka nema ina za a yi kuskure shi yaɗa mun gani to sai mu ce zuwa aya ta gaba ita ce wato aya ta 33 to za mu bishe da ayoyin ma ina gada har zuwa aya ta 38 Allah ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah kaffu kasharai wadda Allah ya haramta a kashi ta illa bil haqqi sai da haqqi al-ramma an-nafsul ma'suma kenan rayuwa wanda an ka bata kariya a shar'ance to illa bil haqqi sai da haqqi haqqin da ke sa a kashe mutuwa ramma in ya kashe a kashe shi ko ba ka ran bane in mutum na wanda ya zina yawwa mutumin da ya ridda mutumin da ya zina in yayi aure ba amma kuma ko yayi auren sai ya shiga da iyali ne ba wai kawai aure ba surutul ihsan kan mun tare su to mutumin da ya kawo hari wajen a kare kai an ka kashe shi to sai mi wanda ya luwaɗi mai tallar ƙwayoyi inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu a tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard da wannan malamai suka ce ɗan kwaya masu sai da kwaya ana kashe su saboda wa yas'auna fil ardi fasadan da kaga sai sai sama ɗan kwaya kwaya su zan ɗan ta'adda su ta kashe mutane ko ko sai zama barayi su ta kisan mutane mun jai wannan to da sauransu malamai da sun kawo illa bil haqqi dinnan akwai karatu mai yawa ka koma cikin suratul an'am a cikin al'adbun namir min majalisi shanqiti da kuma aljami ila ahkamil qur'an na imam al-qurtubi da kuma tafasir na ayatul ahkam daban-daban wajen hukuncin kisa duk zaka ga waɗannan bayanai ina dan baka misali na Allah ya ce wa man qutila mazluman duk wanda anka kashe mazluman a halin yana abin zalunta faqad ja'alna li waliyhi sultana Allah ya ce mun sanya ma waliyin sa majibincin lamarin sa sultanan hujja fala yusrif fil qatl imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fala tusrif fil qatl kinan nan sai zamanto an ka ce fala tusrif shi waliyin ana magana da shi kai tsaye bi uslubil khitab fala yusrif kuma bi uslubil ghaiba innahu kana mansura Allah ce to shi wanda an ka zalunta an ka kashe mishi mutum ya za abin taimako kashe sai shi banna laraba suna da al'ada an kashe musu mutum guda sai su kashe mutum goma raddu sabi sa'ayin suke kiran shi an gane ko wannan al'ada ce ta jahiliya wanda ya kashe muku mutum in ko same shi ko kashe ba shi kenan ba amma kashe mutum goma ko ashirin wannan hala ce daga cikin halat na jahiliya sai Allah ce to sauran ayoyin babu taujihul qira'at a cikin su sai Allah subhanahu wata'ala ce wala taqrabu malal yatim kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu sai hanya mafi dacewa kenan illa bit tariqati allati hiya ahsanu ko hatta ya buluga ashuddahu har sai in ya cimma karhin shi nan in ya cimma karhin shi ba ana nufin a ci dukiyar shi ba ya ta zama maraya amma dai bai halatta ka ci dukiyar mutane ba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum kuma kan bane wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun da haka wanga la mafhuma lahu eh sun kasance suna cin dukiyar maraya dan saboda shi na ni shi na maraya shi yasa Allah ce hatta bilu ashuddu kato ko in ya gawar ta aka bashi kuɗi kace zaka bashi da su shi na kashe ka tab wa aufu bil ahdi Allah ya ce to ku cika alƙawari innal ahada kana mas'ula shi alƙawari ya kasance abin tambaya na an gare ko sai Allah ya ce to wa auful kaila ku cika abin ma'au idza kiltum a lokacin da kun kai au wazinu ku auna shi alkaila nan ana nan abin da aka auna kamar tiya tiya wazin kuma abin da ake aunawa kamar abin da ake auna nauyin sa nan kaka ce do abu guda ne Allah ce wazinu ku auna bil qistasil mustaqim wannan ita ce qira'a wato ta hafs rawi na asim da hamdar kisa'i da khalaf sun karanta bil qistas sauran qurra sun karanta bil qistas al-ramma abin au da qistas da qistas duk dai wasan na canza amma ma'anar shi guda ce al-mustaqim wanda yake madaidaici abin au madaidaici al-qistas al-mustaqim yawwa sai Allah ce to dalika khairun wannan shine mafi alkhairi ko da kun dauki cewa cuta alkhairi ta to ga abin da yita alkhairi ko ko a zalika khairun wannan shine alkhairi wa ahsanu ta'wilan kuma shi yafi ta'wilan makoma ta gani in zalunci ya ragu cikin al'umma ya ga zaman lahiya na samuwa amma duk inda cin amana ya gane al'umma ala ramma zaman lahiya bai yi saboda rankin ga yawa kasar rankin ko inji baturi yanzu da matsaloli suna tasowa sai kaga an samu matsala wadda Allah ɗaya sai iyakarta eh shi ne abinda ake wa wato gudu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kakka wani abinda baka da ilimi akan sa asalin alqafu kamar ka bi bayan abu qafa yaqfuni kakka ba da labarin abinda baka da ilimi akan shi inna sam'a shi ji walbasara da gani walfu'ada da zuciya Allah ce kullu ula'ika kana anhu mas'ula waɗanda duk abin tambaya ne a wajen Allah sai ce kullu ula'ika malaman lugu sun ce wanda yake nuna ana iya ishara da ula'i zuwa ga abin da bai da hankali amma bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah domin as-sam'a wal basara wal fu'ada ghayru aqil bin nisbati lana to kuma ce kullu ula'ika bai ce kullu hadhihi ba kuma wannan yana nuna almas wato isbatul mas'uliyya al-fardiyya kaga abinda kaka ji da abinda kaka gani da abinda zuciyarka ta kai tsarsa ma an gane ko duk suna da hukunci a shari'a musulunci to wani yace kai abinda kaga dama ka ce a kai kana da liberté total ko kana da kaza ga gashi nan waɗanda abubuwa an ce mas'ula ba a ce kotun duniya ba kullu ula'ika kana anhu mas'ula za a tambaye gaba Allah shi yasa gakka shi ke aika da idon ka dama za a ga wani yasin hisse gida bakin institute inda yan mata yan suka yi tola kwal shi hiddo ku jira ta shi aza shayi wani ma don nasu ya rike tauzaha saboda shi ɓadda shiga ka tsufa ka kai shekara 60 ka iri tarit kuma ka ce gida bakin lakwal kana kallon yan mata baka hankuli ka ci gaba da wuta ma Allah ka jira hurul ini sai ka to yanzu Allahumma amin Allah ce to wala tamshi fil ardi maraha gakkai tafiya a bayan kasa kana mai takama innaka lan takhriqa al arda duk takama ka baka in tsaga kasa kana tafiya kana tsaga kasa walan tablugha al jibala tula kuma baka kai duwatsu ba tsawo in ba ta kama da kaka kana kana fiya karatar da kanka sama hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana tafiya yana jiji da kanshi sai an ka kifa kasa da shi ya- ya- ya burma an ƙari to wa za ka yi ma girman kai dan adam ka yi kankan da kai sai Allah ya ɗaukaka ka Allah shi ne ke ɗaukaka wanda ya so hadda annabawa Allah ya fifita su akan wasu tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nan manzanni ne ar-rusul wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd a cikin suratul isra dan haka kakka sai sa kanka to kullu zalika ana ran mai hankali kadan dukkan wannan kana sayyi'uhu ya kasance mummunan shi a inda rabbika a wajen ubangijin kama karuhan abin kyamari wato in an ka ce sai yi uhu mummunan shi ma'ana wanda ka aikata wanda shari'a ta hana tunda asalin kasuwanci ba haramun bari asalin awo ba haramun bari ko ba kadan bari asalin mace ba haramun ce amma akwai yadda take halatta tunda ya ce wala taqrabu zina to in ka ɗauki sayi uhu kana iya ɗauka shi mummunan shi kenan ki wanda an ka ce bai da kyau akwai hanyar da za a bi sai ya zama to mai mi, mai kyau wannan sayi uhu ita ce kira'a ta ibnu amir ad-dimashqi da kuma hamza da kisa'i da khalaf da asim waɗanda alkufiyuna ne yawwa sai kuma kira'a ta sauran qurra kullu dhalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha ya an ce sayyi'atan kana kullu dhalika kana sayyi'atan yawwa kinan sai da manto sayyi'atan eh, ita kana nan sayyi'atan ismu abin nan khabaru ya kuma sayyi'a amma an ce sayyi'uhu sayyi'uhu shi sayyi'u shine ammi ismu kana makaruhan sai da mutum shine khabaru kana kenan sayyi'uhu makruhan inda rabbika asalin magana kenan muna gane ko amma an kace kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha ba sani ko mun fahimta ba to in ya koma wato sayyi'atan kenan sai wato isra akhbaru kana ismu kana menene shi sai zamanto ismul ishara wanda zai koma zuwa ga annawahi as-sabiq as-sabiqa annawahi as-sabiqa sari- eh, sarihan aw dimnan tunda wasu hanin ba kai tsaye bane sai an juya su kenan sai zamanto kullu zalika al-mazkur an gane ko kamar da ya ce kullu ula'ika kana anhu mas'ula in ka gara masa ka ce kullu z- eh, zalika an gane ko kenan kana ula'ika sayyi'at sayyi'atan inda rabbika makruha eh wadancan abubuwa makruhan abin kyamari in tabe akwai magana mai ƙarfi wurin ga ya kamata mu faɗi ta shine cewa makruh kala biyu ne akwai karahatu tan- tanzih akwai karahatu tahrim karahatu tanzihi shine ka nuna wanda suke nuna abu ba haramun bane na kyama ne a lisanci abu karahatu tahrim kuma tana nuna abu haramun ne to waɗanga nan wasu sun ka fake cewa waɗanga abubuwa ai an ce makaruhan ne ana ba da labarin wani kista ta wani dan istar tana yiwa ta zan gaskiya ko tarifa ce ya kamo hannu wata yarinya ya ka- ya kamo hanya an ka ce mai wanga abu haramun ne ce a a- a. An ka ce Allah ya ce wala taqrabu zina wanga ko kusanta zina na yace baka ji abin da Allah ya ce karshe ba kullu zalika kana inda rabbika kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha makruhi to kaga waɗannan yan ta'adda waɗanda suke sun tawila ayoyi sai a yi hattara da su Allah kai mu da tsari wallahu ta'ala alam to aya ta gaba ita ce aya ta 41 a cikin sutul isra inda Allah ya ce ولقد صرفنا في هذا القرآن صرف من ججية بياني في هذا القرآن kidan mun jujjuya ayoyi mun yi bayanin ayoyi daki-daki mun bayyana su nan an shahe mafuri guda an gane ko eh mu ce an shahe mafurinta don wani ya ce wa sarrafin al'ayati ko kuma ya ce wa sarrafin fihi min alwa'id al'ayat malamai nan wasu na fasara ayoyi na shari'a da ake karantawa ana ganewa amma ba su kaɗai ba hadda al'ayat alkauniya al'ramma ayoyi na kauniya su ma ana jujjuya su ma'ana ana canza musu salo saboda ku yi imani ya ce inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba satmi wa tasrifi ar-riyah shi ar-riyah ayatun kawniyya wa laysa shar'iyya to al-muhimmu dai wa sarrafna wa laqad sarrafna في هذا القرآن كنا ولقد صرفنا الآيات في هذا القرآن شاف الآيات من يبيان آيو ذكركي ليذكروا دان سبو رسوا أستو من غاريكو إمام محمد الكسائي دا خلف سنكرن تالي يذكروا دان سوا أستو فسيدا من تو ليذكروا دان سوا أستو ليذكروا دان سوا أستو قرأي domin zakkarun nan ya nuna akwai ƙarfi an gane ko to ma ya ziduhum waɗannan wannan bayanai da muke yi baya ƙara musu komi alramma illa nufuran sai gudu an saukar da ƙur'ani don ya amfane su amma saboda son zukatansu sun aje ƙur'ani sun kama abinda suke so an gane ko yawwa to kafin abin nan bari mai taujihin wannan kira'a da ayoyin alkur'ani a alkur'anance cikin taujihin kira'at al'ashir bil kur'an sun kawo taujihin wannan kira'a suke cewa inda Allah ya ce liyar zakaru da liyar kuru kowace ƙira'a daga cikinsu an yi mata taujihi ita ƙira'a ta liyazkuru an yi mata taujihi bin nazir don cikin ƙura'ani akwai shi da yawa faman sha'a zakara wanda ya so yawa astu yawa astu liyaz zakaru shi kuma akwai cikin ƙura'ani shi ma da yawa akwai nazir kinta kamar inda Allah ya ce ha'aza balagun linnas walmi ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب kafin mu je aya ta gaba mun yi mantuwa a aya ta talatin wato kenan da da daya inda Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kako kashe 'ya'yanku don tsoron talauci mun yi bayanin wannan a cikin suratul an'am na an ce don tsoron talauci kenan ma'ana kuna da arziki amma kuna jin tsoron talauci shi yasa Allah ce na hannun rizquhum wa iyyakum mu muke arzikta su su da kuke jima tsoron abin da zai zo wa iyyakum da ku amma cikin an'ama yace wala taqtulu awladakum min imlaqin kakku shi ayyanku saboda talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzikta ku ku da talauci ya sauko ma da su kuma kaji balaga ta qur'ani kadiba cikin ad-durrul mas'un fi ulumil kitabil maknun da attabirin ƙur'ani da kuma wato sauran littattafai na balaga ta ƙur'ani da tafsiri za su yi maka bayanin wannan to da ya ce min imlaƙin mun ce ba shi na nuhin ba ka ku kashe 'ya'yanku don talauci kenan in ba talauci na ba kuna iya kashe su nan ya faɗi wani hali ne daga cikin halayen da laraba suke kashe 'ya'yansu in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir a wajen wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum ya kawo fuskoki daban-daban da dalilan da suke sa larawa suna kashe 'ya'yansu wanda in ka ɗuka ko a wannan zamani kana iya bincike akan wannan a wancan zamani da na kuma waɗanda suke son al'asbab al-qadima wal asbab al-haditha mun gane wannan ko to sai Allah subhanahu wata'ala ce inna qatlahum lalle kashe ‘ya'yanku kana khit'an kabira kuskure na wanda yake mai girma ibn kathir al-makki ya karanta kana khita'an kabira an gane ko khita'an masdar ne na khata'a yukhati'u khita'an mithlu qatala yuqatilu qitalan da abdullahi ibn zakwan kuma da abu ja'far al-madani wanda abdullahi ibn zakwan rawi ne na ibn amir sun karanta khatan khatan kabira an gane ko kenan sai da manto khatan kabiran masdar ne na khati'a yakhta'u idza ta'ammada kenan wannan ganganci ne mun gane ko yawwa Abdullahi ibn Zakwan Abdullahi ibn Zakwan rawi ne na muka ce Ibn Amir ko da Abu Ja'far al-Madani da Hisham Hisham shi ma rawi ne na Ibn Amir to abin da yasa ba ce Ibn Amir ba saboda bi ikhtilafin anhu ikhtilafin anhu akwai sabani kenan shi yana karantawa kenan wani lokaci tare da su abu jafar wani lokacin kuma yana karantawa irin kira'a ta jamhur shi hisham kenan ya karanta inna qatlahum kana khata'an kabira khata'an kabira an gane ko tau sun kace daga wato ganganci na kenan sai zaman to khata'an kamar tana nuna an ƙara ma kalmar karfin ma'ana saboda gangancin yayi yawa ko ganganci ko banna ta wani tahi wani ko ba ka dan bane kamar da ɗan ballo mawakin nan na najeriya ya siffanta zawara ya ce darzaza ana rama darzaza bindiga mai ɓannar ganganci eh ba ɓanna ɗaya ta kai mai irin ta ganganci ta ta kai to sauran sun karanta inna qatlahum kana khita'an kabira to da sun ka zo wajen taujihi na qira'at na alqur'ani bil qur'an sun ka ce irin wannan kalima a kira'a ta khata'an kira'a ta kina Abu Ja'far da Abdullahi ibn Zakwan da Hisham bi ikhtilafin anhu anan ya karanta khita'an kuma ya karanta khata'an shi Abdullahi ibn Zakwan inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kaga nan nasu an samu wata kalima wadda ta zo bin nazir yawwa tawo wannan mantuwa ce mun kai shi yasa muka koma nan kasa ana son in an kai mantuwa a dan koma dan dibiyar da lamari shi yawwa aya ta gaba aya ce ta 42 ina ganin sai mun kai har zuwa aya ta 40 wato da hudu suna jere ban sani ko mun fahimta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙullau kana ma'ahu alihatun kama ya ƙununa da dai akwai ababen bauta waɗanda sun ka cancanta a bauta musu akan cancanta kama ya ƙununa kama yadda suke faɗa wannan ita ce ƙira'a ta ibnu kasir al-makki da hafs rawi na asim kama ya ƙununa bil ghaib sauran sun karanta kama ta ƙununa kama yadda kuke faɗa ku kafirai kinan bi uslubi almin باسلوب الخطاب to idan da hakan ya kasance labtagau ila fil arshi sabila da sun nemi hanya zuwa ga Allah domin inda dai a ce su ababen da ake bauta masu ma Allah ne da bai yiwa duniya ta tahi daidai shi yasa Allah ce mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata yawwa to kaga na akwai qira'a bil khitab akwai kuma qira'a bil ghaibi saboda dalibin ilimi ya fahimci wannan to sai malaman tawjihul qira'at al ashr bil qur'an a safa ta 180 sun kace ita qira'a bil ghaibi ta su ibnu kathir da hafs rawi na asim an ka an yi mata taujihi da abin da ya gabata gaban- gabaninta liyar zakaru ko ba ka dan bari da waɗanda sun karanta liyar zakaru da waɗanda sun karanta liyar kuru duk da yana nufin usulubil ghaibi na wa ma yaziduhum bai ce wa ma yazidukum ba illa nufura kenan sai zaman to kama ya kuluna dama an ce liyar zakaru ita ko qira'a ta khitab an yi mata taujihi na da asiyaq eh, abin nan abin nan asiyaq eh, as-sabiq dan shi ma wancan asiyaq as-sabiq ne na liyadhakkaru ko liyadhkuru ko siyaqi ne sabiq dan ya gabaci wannan aya ita ko wancan qira'a ta khitab da an ka ce amma ta ƙunula da haka an hankalta ma khitab da ya gabace ta inda an ka ce afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al mala'ikati inasa innakum lataquluna qawlan azima kaga ce afa asfakum domiri ne na wato al khitab to sai Allah subhanahu wataala ce kullau kana ma'ahu adatun kama yaquluna idan labtahu ila dhil arshi sabila subhanahu wataala subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah wata'ala Allah ya daukaka amma yaquluna game da abin da suke faɗa ruwan kabira daukaka wanda take mai girma kina amma yaquluna daga abubuwan da suke faɗa waɗanda ba su dace ga Allah ba mun gane wannan ko yawwa to idan muka duba eh, imam ibn kafir eh, abin nan al-makki da hafs an gane ko rawi na awasim al-kufi sun karanta amma ya ƙuluna an gane ko sauran kun sun karanta amma ta ƙununa to duka dai babu wata wato matsala amma ya ƙununa usulubul ghaibi ne amma ta ƙununa usulubul khitab shi yasa masu taujihul qira'at sun kace wal hujjatu nan suna nuhin at-tawjihu kenan kadhalika lil qira'atayn aidan qira'o'in guda biyu fi qawli ta'ala subhanahu wa ta'ala amma ya ƙununa kinan da amma ya ƙuluna da kama ya ƙuluna duk dai abu guda ne wanda sun karanta amma ya ƙuluna sai a hankalta ma liyar zakaru ko liyar kuru shi kuma amma ta ƙuluna sai an ka hankalta ma afa asfakum rabbukum bilbani na wata kaza min almala'ikati inasa innakum la taquluna qawlan azima afa asfakum kaga uslubul khitab ne to sai Allah subhanahu wataala ce tusabbi wato tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u sammai guda bakwai suna ma Allah tasbihi wal ardu bai ce as-sab'u ba dama kasai nawa ne bakwai ne da yace wal ardu na al-jinsiyya ce dan ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun sai Allah ya ce wa man fihinna da wanda ke cikin su من الرمى اسم الوصول تفيد ماذا العموم da wanda suke cikinsu amma nan ba ana ruhin dukkansu ba banda kahirai shi yasa malamai suka ce hadhihi al-ayatu amsaluha tadullu ala shudud al-kuffar dan da sammai da kastai da wanda ke cikin su da ma'allami tasbihi sai Allah ce wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi ko face yana ma Allah wato tasbihi an gane ko yawwa to imamu nafi' al-madani al-ramma da imamu abu ja'far al-madani sun gami al-madani yani da ibnu kasir al-makki da ibnu amir ad-dimashqi da shu'ba wanda yake rawi ne na asim sun karanta yusabbihu lahu samawati sab'u yusabbihu lahu samawati sab'u da ya'un kenan to tunda sun karanta yusabbihu lahu sai ya zamanto an yi tafkirin fi'ili domin as-samawat jam'i ne na mulhaq bi jam'i muannas salim ba jam'i muannas salim bane kuma samawatu dama asalin wawun din ne shi yasa an ce as-sama'atu wasu da suna ce as-sama'atu saboda as-samawatu daga sama ya sumu ne abu ya daukaka asalin shi wawun ne as-sama'u asalin shi wawun ne as-sama'u ne sauran kuma sun karanta tusabbihu lahu as-samawati sun yi ta'litin shi to dama jam'i ne mulhaq bi jam'u annas salim ya halatta ayi tazkirin shi ya halatta ayi ta'litin shi an gane ko to shi ne abin da ya kamata wato mu gani yawwa Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu face na tasbihi ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa fahimtar tasbihin su da wannan ne ake kafa hujjar cewa abubuwan da Allah yake faɗa wanda galibi nan da malaman balaga suke cin karo da malaman aqida sai a faɗi abu sai su ce majazi na shi yasa su ma sun ka ce majazin nan babu washi wasu kuma sun ka ce a bar shi dai akwai shi sunan shi majazi amma inda ya saba ma aqida a watsar da shi cewa wainan tusabbihu lahu tara ba Allah da'a na ba suna nan suna ba Allah tasbihi ba ya Allah zai ce la tafqahuna tasbihahu kai kai sai ka ce a'a wai babu tasbihi kaga wannan kuskure na mun gane ko wai aljamadat la ta'qilu to in la ta'qilu ba kai da Allah ta'qilu wajen kamar wajen Allah shi ma haka sai kana ce mai la ta'qilu hmm ai ba haka nan ko to don haka dai irin waɗanda ayoyi da suke nuna jama'a suna kaza suna kaza Allah ya ce ma duwatsu wa inna min halama ya habitu min khashyatillah to sai ka ce ba su tsoron Allah ina ruwanka kai da baka da ilimin abu kana zakko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi bal ahya'un walakin Allah ya ce baka san irin wannan rayuwa ba ta barzakh kai dan Qur'ani ka suka ce a babu kaza barzakh babu kaza barzakh lahira ka ce ka gano ka kaula baki sai waɗannan abubuwa mun nisance su mun gane ko yawwa to innahu kana haliman ghafura Allah haliman ne mai juriya ghafura mai gafara da sai an ka rufe da waɗannan sunayen tare da cewa waɗancan kafirai suna kafirce mishi haliman ne mai juriya ne domin ka ce Allah yana da ra'ayi Allah da adda kun fa yakun shira ya kariya da kai ghafura kuma shi na mai gafara na ba da Allah yana kiran su su dawo babu laihi duniya irin shirka an gane ko amma duk da haka Allah yana kiran mushrikai su dawo yana da cikin manya-manyan laifuka kashe mumini ko amma Allah ce innal ladina fatanu lil mu'minina wal mu'minati tajmi thumma lam yatubu sannan kuma can cikin suratul ma'ida yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا أما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ستمي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم الله شغفر تامنا آية ودى ذا مدعوكا تقبا إذ آية أربعين ترى عند الله وقالوا سنشي أنغانيكو أئذا كنا ترابا وعظاما أنغانيكو kaw idan muka duba anan za mu ga ƙurra akwai waɗanda sun ka karanta da hamza guda biyu an gane ko bilistif hami kenan sauran ƙurra kuma sun karanta waito idza kunna turaban alal khabar sun karanta idza kunna turaban an gani ko alal khabar kinan labari na to wanda ya karanta da tambaya tambaya ta mamaki ci sun kace a idza kunna turaban to idan sun ka kasance wai kasa warufatan sun ka dan kasusuwa da suka rududdige a inna lamubu'usuna khalqan jadida suna tambayar wai za su za a tashi tare da su to wanda ya karanta da tambaya ta zamanto jumla ce istifhamiya insha'iyya wanda ya karanta idza kunna turaban ko ta zamanto jumla ce istifhamiyya an shafe alhamza ko ta zamanto jumla ce khabariya suna ba junan su labari idza kunna turaban wai ma'ana kenan wai ka ji wani labari in mun ka zamanto kasusuwa wa rufatan mun ka rududdige a inna la mabu'usu na khalqan jadida wai ka ji wai za a saki tayar da su ka ji soki burutsun da wato kafirai suke yi game da wato da'awa saboda suna ganin Allah ba zai dawo da su ba to Allah da ya halicce su can da babu su me yasa can ba su ba ya halitta su ba Allah ce afa'ina bil khalqi al awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid ko ba kana bane la khalqu samawati kuma Allah ya ce wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ya halicce sammai ya kasa halitta dan adam ai ba zai yi ba kuma shi ya halicce ku wala qad alimtum an nash'ata al ula falawla tadhakkarun ko ba kana bane to Allah shi muna tsari da kafirci da sako da abinda duk zai kai mu ga hushin Allah duniya da lahira Allah ya ba mu ikon mu kusanci da'a da duk abinda zai kai mu aljanna duniya da lahira wallahu ta'ala a'lam to abinda ya kamata mu dan gane eh wajen harda alqur'ani a cikin suratul ar-ra'd وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا can sun ce za su koma ƙasa nan kuma a iza kunna a izaman za su koma ƙasusuwa wannan shi ne bambanci na harda sai dai can akwai wanda sun ka karanta da da na farko da na biyu tambaya cin ra'ad kenan na farko da na biyu duk tambaya ce wasu kuma sun karanta da tambaya na farko sun karanta da ba da labari da biyu babu a hamzatul istifham wasu kuma sun karanta wato na farko da labari na biyu da hamzatul istifham to nan kuma idan muka duba sha'adin bai kasance haka ba nan ibnu amir da abu ja'far su kaɗai ne sun ka karanta na farko da ikhbar ba da labari idza kunna turaban an gane ko shi na ƙarshe nan babu saɓari game da shi yawwa sai dai nan in sun kasance ƙasusuwa shi ne izamin ko yawwa wallahu ta'ala alam to aya ta gaba da za mu ɗauka ita ce aya ta hamsin da biyar inda Allah ya ce wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ard Allah shine mafi sani ko kuma sani da abinda wanda yake cikin samai da kasai wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd nafi ya karanta nabiyina kenan sai zaman to da nabiyina da nabiyina duk ma'anar su daya ko ko nabiyina nan fa'ilun ne jam'in shi ne wato kenan da ya'un da nunun fi halatil jarri wan nasb wadanda ko ya zaman to nabiyun fa'ilun bi ma'anal fa'il wanda yake bada labari dan duk annabi yana bada labari ko kuma nabiyun bi ma'ana al-maf'ul wanda ake ba labari dama kuma annabi ana bashi labari to in mun ce annabiyina daga annabuwa ne shine asharaf sai da to daukaka kina annabi babu annabin da yake bai da kima bai da daraja sannan duk annabi ana bashi labari na wahayi shi bashi na bada labari sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ataina dawuda zabura mun ba annabi dawu da zabura littafi da ake kira zabura dama zabara yana nufin katama shi kuma wato imamu hamza da imamu kharaf sun karanta zubura an gane ko sai ya zama to kenan zubura jami'i ne ban sani ko mun fahimta ba wannan aya tana tabbatar da fifiko tsakanin annabawa ganin dama Allah ne sannan kuma tana akwai aya cikin suratul baqara tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wacce tana nuna fifiko tsakanin manzanni ar-rusul kidan kaga ganin dama Allah na ya fifita waɗansu akan waɗansu babu wanda kuma zai kwace me yasa Allah yayi kaza me yasa Allah yayi kaza wannan aiki ne na kahirci ko kuma rashin sanin ciwon kai don musulmi ko da tambaya kai sai dai kai talab na hikima musulmi na iya tambaya don ya nemi hikimar da ta sa an kai haka amma ba don saboda ya ci gyaran ubangiji ba don neman cin gyaran ubangiji kahirci da duk wanda ka iya angali da faransi inda kana ganin kamar Allah ya kuskure to da kai da turawan da suka gani Allah ya kuskure duk kahirci ya tabbata gari don Allah ya karhin shi kuskure in sani ko an fahimce ni ba saboda da yawa waɗansu ƙarƙashin waɗanda ayoyin suna samun matsala yawwa to abu na ƙarshe wa'ata na dawuda zabura da wa'ata na dawuda zubura a ƙira'ata hamza da khalaf ina fata an fahimta to sai zamanto kenan wasu suna ganin shi zuburan daga cikin malamai matsayin wato jam'i yake an gane ko yana matsayin wato jam'i kenan zaburan sai zamanto matsayin mufrad an gane ko zaburan ya zamanto wato mufrad jam'i ne na wato zabr kamar da ake cewa falsin sai a ce mi fulus yawwa shi ko zaburan mufrad ne kamar da ake cewa halu dabba mai yawan nono wadda ake tatsa ismu maf'ul kina sai zama to masbur ake nufi ai maktub wasu malamai kuma suka ce da zuburan da zaburan duk ma'anarsu wato ɗaya na fata an fahimci ni kasa akwai maganganu na malamai a wurare daban-daban za ka iske wani lokaci an samu saɓani na fassara sai aya ta ƙarshe da za mu ɗauka ita ce aya ta 60 wato da hudu kenan an gane ko aya ta sittin da hudu a cikin suratu al-isra amma ba za mu gane ta ba sai mun koma wato aya ta bayanta ko ayoyi biyu na bayanta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mashidan bayan shidan ya kima annabi adamu su zara da ya kasta tana cikin sutul isra da sauran surori qala zahab Allah ya ce tahi bayan ya ce ma Allah in ya jinkirta mishi zuwa ran tashi alkiyama zai halakar da la'ahtani kanna zurriyatahu zan kange su nan ba ana rufin halakawa ba la'ahtani kanna zan kange su daga alhanak ne shine rufin baki na sama akwai na ƙasa alhanak al'a'la akwai al'asfal to kamar yadda ake samu doki ligizami kinan zai samu su ligizami ya hana su yi ma Allah biyayya zurriyatahu zurriyar shi illa qalilan sai yan kadan su wane ne 'yan kada halarar ma? yawwa illa ibadaka min humul mukhlasi kamar yadda ya faɗa ko mukhlasi na wata kira'a qala zahab sai Allah ya ce to tafi faman tabi aka minhum wanda ya bi ka to fa inna jahannam daga cikin su fa inna jahannama to ita jahannama jazaa'ukum ita as sakamakon ku jaza'an sakamako mawfuran wanda yake cikakke kenan sai Allah subhanahu wataala ya ce wastafdiz man istada'ata minhum bi sautika ka motsar da waɗanda kake so ko ka ja waɗanda kake so ko ka ɗauki hankalin waɗanda kake so bi sautika da sautinka malamai nan wasu kace kida ake nufi wa ajlib alaihim ka kai musu hari bi khailika da dawakanka an gane ko kenan da rundunarka ta sama in ji waɗansu malamai wa rajilika da kuma rundunarka ta ƙasa shine rajilika ba kafa ake nufi ba imam hafs ya karanta wa rajilika ya yi ma jimun abin nan kasra sauran ƙura kuma sun karanta wa rajlika rajlika rajlika kinan nan da kafarka kinan ka kai musu harin sama da ta ƙasa shi ko rajlika wasu malamai sun ka ce rajul ake nufi da mazajenka kinan mazajenka na ƙasa almuhimmu dai ya kai musu hari ta ko'ina wa sharikuhum fil amwal kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiya na ana nufin mana shi ɗan ya sa su su faɓa ma'allar dukiyarsu wal auladi da 'ya'yansu wasu malamai sun kace kenan ya sa 'ya'yansu su bi su su masu halaka wasu sun kace a'a idan mutum zai saduwa da iyalinsa bai addu'a ba shi ɗan sai ya zo shi ma a yi tarayya da shi shi yasa zaka ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana Allah ce wa'iduhum kai musu alƙawari wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura amma shaytan baya musu alƙawarin komai sai ghururar ruɗi Allah kai mana tsari Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su suwaye shi ke nufi ai duk kowa bawan Allah ne inna ibadi al-mukhlasina don ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin baka da iko akan su inda an kace kira da iko ga waɗanda suke ni waɗanda ba mukhlasin ba dan ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun ko ba garan bari wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa ya zamanto wakilan wato mai tsaro Allah subhanahu wa ta'ala kenan asalin wa kafa bi rabbika wa kafa rabbuka ne an ka ƙara ba'un cikin fa'ili da ta'kidil ma'ana ko ba ka dan bane don haka wani lokaci ya ce kafa ya kawo ba'un wani lokaci bai kawo wa ya ce wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza to ga dukkan alamu dan uwa lokaci yayi nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh